الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara tattara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masudu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na bulugul marab muna fatan abin da za mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba manta ba taken karatunmu a kowane lokaci shine hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa babu ilimi rayuwa ce abur zargi shi kuma ilimin da baya ƙara ma mutum tsoron Allah to bata lokaci ne a cikin abin da baya amfani Allah ya kara mana tsoronsa kahin mu ci gaba da gaugawa akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko neman shawara ce ya ce yana da wani suna da wani dan uwa da ya zame ma'ana ya kauce ma hanya shine ya ɗauki aƙida ta alƙur'aniyun ma'ana 'yan ƙalaƙato wanda suke cewa ba sa aiki da komai in ba alkur'ani babu ruwansu da hadisi kala katon ma'ana idan ka ce musu kala rasula su ce ma kato subhanallah wannan shine kenan shi yasa hausa suke ce musu kala kato to ya ɗauki wannan aƙidar sun yi sun yi sun yi akan su maido shi akan tafarki amma abin ya ci tura yanzu ma ƙarawa da ƙarau yana so ɗiyansa ya tura su a makaranta ta 'yan kalakato da take a katsina masu suka can don su yi karatu to shi ne ce malam wace shawara ce za ku ba mu game da su wannan yaran ya ya kamata mu yi ce domin yaran su da kansu sun nuna ba sa son su je tabbas bin wannan aƙidar mummuna ta kalakato ba ƙaramin muni ba ne kuma ba sa ma asali ba sa daga cikin yake da suna alfirak wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano suna daga cikin alfirakud dalla wanda suke batattu bata wadda take ta yi nisa sosai wanda a kai tsaye malamai suna ba su hukuncin kahurai matukar suna abun suna abun a cikin ilimi domin yana daga cikin sharadi na musulunci shine kai imani da Allah kai imani da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuma imani da manzo Allah kai imani da abin da yake faɗi kai aiki da shi ni a gani na koda a ce Allah madaukakin sarki a alkur'ani bai ce abi annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to hankalinka kawai ya kamata a ce ya baka da cewa ya dace ka bi shi koda a ce Allah bai ce kai aiki da maganar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam a gani na dalilin yabon da Allah ya masa dalilin kasancewar shine ya zo da alkur'ani ta hanyar shi muka san alkur'anin to ya kamata a ce ka bi maganarsa domin mecece sunna sunna aikin ta shine bayyana alkur'ani kamar yadda malaman ulumul qur'an suke cewa as-sunnatu tubayyinu alqur'an wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu ita sunna aikin ta shine bayanin alkur'ani da nuna sa duk abin da ka kashi an ce na hadisi to bayani ne na alkur'ani in ba shi ba Allah ya ce wa aqimus salah ku tsayar da sallah a alkur'ani akwai inda Allah ya nuna ga yanda ake sallah babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke shi nuna mana ga yanda ake yin sallah ayi ruku'i ayi sujada a ce kaza a cikin ruku'i a ce kaza a cikin kaza kuma karawar bacewar basirar su suka ce ba za su yi aiki da hadisi ba amma kuma suna aiki da maluman su suna aiki da mangunan maluman su wanda su ne suke fassara musu alkur'ani kenan kun ga wannan sai nuna cewa duk wanda ka gani akan wannan hanyar to bayan jahilci to yana fama ma da taɓin hankali domin in ba rishin rishin hankali ba ya za ka ce ba za ka yi aiki da maganar wanda shi ta hanyarsa aka samu alkur'anin ba allah ya shiryar da su kenan shi tun da ya riga ya zare wa'annan yaran ya kamata a yi kokari a taɓo su ta hanyar inda dama su yi kokari tun da dangin sa ne su hana shi tura wa'annan yaran yaran su ma in balagaggu ne suna da wayansu su ce mishi ba za su tahiya ba a wannan wurin ko da sun ƙi masa biyayya ba su yi lahi a wajen Allah ba domin la ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq ba a ma kowa biyayya a wajen sabon Allah domin zuwa karatu a wajen irin wa'annan akwai wahala mutum ya huto lahiya lau akwai wahala dole sai ya ɗauko wannan aƙida tasu kuma wanda ma ya karatu a wajensu shi yana ma yin zurhi sosai a bisa kan wanda shi wa'azi ne kawai yake saurare nasu Allah ya kare mu tambaya ta ƙarshe tambaya ce mai mai al'ajabi da ban yi tsammanin ma ana ana tambayar ana irin wannan tambayar ba yace mutum ne yake da mata wadda take da sunan ma'aihiyarsa to shin har ya halatta ya rika ce mata momi ma'ana mata an gane ko wannan shi hausa ke cewa jin daɗi ce ma mai gida baba an gane ko to wannan gaskiya ni a abinda ni a fahimta ta gaskiya wannan bai dace ba ko da matarka tana da sunan ma'aifiyarka ka ce mata ma'aifiyata ka ce mata momi an gane ko abun kaman ta'afuhun nafs za ka je rayuwarka a gani na kaman za ta yi kyamar wannan musulunci duk abin da zai sa matarka ta kamantu da ma'aifiyarka ya hana shi shi yasa aka haramta zihar me ake ce ma zihar shine ka ce ma matarka anti alayya ka zahari ummi ke kawar uwata ce kamar yadda ba zan saru da uwata ba haka ba zan saru da ke ba to kun gani duka wannan bai dace ba ka samu dai wata alkunya wata kinaya ka yi mata wannan ka samu wata alkunya ka yi mata ta ɗanka ko abin da ya kama da haka an gane da kyau ko wannan shine kenan sai ya ce idan hukuma ya halatta nan mishi ya ce wa matarsa yaya matar shi ta ce mishi yaya shi kuma ya ce mata kanwata wannan babu laihi domin asali kanwa kace ta mi ta musulunci annabi ibrahim lokacin da wannan sarkin azzalumi ya tare su da da matarsa sara wadda allah ya yi ta mace mai kyawu shi kuma sarkin duk mace mai kyawu yana kwace ta da aka ta da sarkin ya tambayi annabi ibrahim wannan da take tare da kai wace ce bai ce mishi mata ta bace dan mi dan tsoron in yace matar shi zai kashe shi domin aikin shi kenan in mai aure yace sai a kashe mishin ya aure ta in kun ba mai aure bace tana da yan uwa sai ya aure ta su kuma yan uwan nata ya ba su matsayi an gane ko to sai annabi ibrahim dan gudun kada ya kashe shi sai ya ce masa mai da suna yar uwata ce ma'ana yar uwata ta mi ta musulunci kenan babu lahi ka cewa matar ka kanwata ita kuma ta ce maka yaya na amma wancan abin da ni na gani kenan idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabul buyu wannan babin yau insha Allah za mu yi kokari mu ida shi mu kai babul khiyar malai yace wa an ibni umara radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu umar allah ya da su kala ya ce ibta'tu zaitan fi suqi na sayi mai a kasuwa falamma staujabtuhu lokacin da na karbe sa laqiyani rajulun wani mutum ya haɗu da ni fa a'tani bihi ribhan hasanan sai ya bani riba mai kyau game da man ma'ana ya ƙara mini riba akan abin da na so sa fa'arattu an adriba ala yadin rajuli sai na tahi in suna in buga hannun mutunan domin larabawa a lokacin kasuwancin su shine in kuka yi kasuwanci in wanga yar da wanga yar da sai mai kaya ya shinhida hannu sai shi kuma wancan ya buga ko kuma mai sayi ya shinhida hannu wancan ya buga ma'ana dai za a buga hannu an gane ko to shine kina hayata ya buga hannu da sunan kasuwanci ya kullu فأخذ رجل من خلفي بذراعي sai wani mutum daga bayana ya kame hannuna tunda ya yi haka zai tabawa zai bugawa akan hannunsa sai wani ya rike masa hannunsa daga baya faltafattu sai na juya fa'ida zai dubnu thabitin sai gashi ashe zai da ɗan sabiti ne ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah faƙala sai ce la tabi'hu haithu ta'atahu kada ka sayar da shi a inda ka saisa hatta ta huzahu ila rahlika har sai ka je da shi a masabkinka ma'ana har sai ka je da shi gida fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah na ha an tuba as-sila'u ya yi hani akan a sayar da kaya haithu tubta'u a inda ake sayansu hatta ya huza hal tujjaru ila rihalihim har sai 'yan kasuwa sun tahi da su a gidajensu rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wal lafzu lahu lafazin nasa ne wa sahahahu ibn hibban al imam ibn hibban ya inganta sa wal hakim da imam al hakim a takaice wannan hadisin abin da ke karantar da mu shine manzon Allah ya hana mutum ya sayar da abin da ya sayi a inda ya sai sa duk abin da ka sayi baya halatta ka sayar da shi inda ka sai inda ka sai sa sai ka je da shi a gida sannan ka sayar da shi wa zai gaya mana don me yasa aka hana wannan kasuwancin aha don me yasa aka hana wannan kasuwancin mun ga ka'ida guda uku ko duk kasuwancin da aka hana to ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne imma aljahala rishin sanin takamaiman yadda abun yake ko algharar alkhida yaudara na uku riba ko riba an gane ko to cikin su don me yasa aka hana wannan arriba babu riba a ciki yawa alkhida algharar don saboda yaudara don saboda rudi domin yanzu kasai zai iya jawo ma rigima tsakanin mutane yanzu kai kaso wani abu jika hamsin mutunan ya haɗu da kai ya ce kai dama abun gani na zo sayi yau gashi nawa ka sayi sai ka sai da mishi jika saba'in yana ƙara gaba sai ya gashi ana sai da jika hamsin hamsin da Allah zai ƙara ganin ka da kima ba zai ƙara ganin ka da kima ba kuma ga shi ka sai da mishi inda kai ma ka so shi to me yasa ba za ka nuna mishi inda ka so bai sai amma inda ka koma gida to wannan babu laifi ka sai da mishi inda kake so amma kai ga inda ka so kuma shi ma ya zo wurin bai kamata ka sai da mishi wannan wanda kai ma ka sai ba dole ka bar shi shi ma ya je ya sai inda ka sai an gane da kyau ko wannan shi ne kenan mala yace wa anhu har yanzu da gare sa ibnu umar qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni abi'ul ibala bil baqi ni ina sai da raƙun ma a baqi sunan wuri ne fa abi'u bid dananir sai in sayar da da raƙun ma da dinari wa akhudhu darahim kuma in karbi dirhami ad-dinar shine wanda yake da zinariya ad-dirham shi kuma shine wanda yake da azurha wa abi'u bid darahim wataran kuma ina saidawa da dirhami wa akhudhu dananir sai in karbi zinariya akhudhu hadha min hadha ina karban wannan daga wannan wa u'ti hadhihi min hadha kuma ina bayar da wannan daga waccan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace la ba'sa an ta'khudha babu laihi akan ka karbe ta bi si'idi yawmiha a kudin ininta ma'ana a yanda suke a wannan ranar a yanda canjin yake a wannan ranar malam ta tafarraka matukar buku rabu ba wa bainakuma shay'un a tare da ku akwai wani abu mana na sauran kuɗi rawahu al-khamsa marawaita hadisan nan guda biyar suka rawaito sa wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta sa abinda wannan hadisi yake karantar da mu shine ya halatta ka sayar da kaya da naira an gane ko amma wajen biya sai a baka sefa ya halatta amma da sharadi ya kasance yadan biyadin hannu da hannu an gane ko wannan shine sharadin ka sai da abu da kuɗi kaza nau'in kuɗi kaza ko dolar amma kuma sai a biya ka da euro wannan babu lahi a musulunci an gane da kyau ko shine abin da wannan hadisin yake nunawa amma sai manzo Allah ce da sharadin kimar ta kasance yanda take za a yi kuma aiki da kimar wannan lokacin ne an gane da kyau ko wannan shine kenan za a yi aiki da kimar wannan lokacin domin misali naira da sefa za ka ga wata sefa naira tana hawa wata tana sabka to in za a yi canji za a yi amfani da yanda take a lokacin da za a yi canjin ne malai ce wa anhu har yanzu da gare sa shi ibn umar qala yace na hannabi sallallahu alaihi wa sallama anin najashi manzon Allah yayi hani akan annajash shine munajasha muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa abun da ake ce ma annajash munajasa shine dan kasuwa ne zai hada baki da wani wanda shi mutunan da aka hada baki da shi aikinsa shine in ya ga masu sayan kaya sun zo ana cikin ciniki da su shi sai ya zo ya ba da kuɗi da yawa ya ɗauki kayan ya tahi ma'ana da sunan ya sayi ya tahi yana tahiya sai ɗan kasuwar ce ka gani wanga jika ɗari sai kai kuma ka ce a saida maka jika tamanin an gane ko to yanzu dai tun da dai ka matsa dai ba da jaka tamanin da goma an gane da kyau ko to wannan shi ne yana da wata kalma da hausa wa irin wannan yaudara dai ce ko yaudara ce an gane kuma har yanzu 'yan kasuwa suna yin shi mafi girman wanda suke yin shi su ne 'yan caca kun san caca shi ma kasuwanci ne sai dai kasuwanci wanda aka haramta irin wannan cacar musamman irin wannan wanda ake ta dan kabshu kenan da ake laulayawa an gane kalanda ko to irin wannan za ka gani katta sun zo sun kewaye mai abin ga alhali kattan kuma dukkan su tare da shi suke don wasu su zo su su yan yara su zo su mika lokacin muna yan yara wannan ya taba faruwa gare ne an aike ni kasuwa da kadugo na labiyar in so salatin salati da da tumati da albasa na labiyar an gane ko jayi wanda a yanzu ana wannan zancen ko albasa ma ba a baka talla biyar to da yake mucin ana noman su sosai ko yanzu yana da sauki sosai amma a yanzu ma ba a baka dala goma a yanzu ba a baka dala goma ana iya baka na sha biyar na ashirin salati amma lokacin salati na dala na ebbaka dala uku duka muna sayi to na ta da dala biyar sayan salati da tumati da albasa sai na isko ana wannan dan abun ni kawai sai abin ya birge ni naga guda ya ba da dala biyar an ba shi dala goma guda ya ba da ashirin an ba shi arba'in ce a to ma bari in ci riba ina sokawa sai na ci banza da sai na kuma ina kuka kun san ya aka yi to da ba lokacin wayo ke gare ni sosai sai da na zo bakin kasuwa kuma ko an yi daidai bakin kasuwa akwai gidan wata lattizuwa wadda take a bikiyar tsohon mu ce suna ji da tsohon mu sosai ina zuwa daidai nan sai na fara hakan ga irin kamar in kayar da kuɗi kana bincike na fara hakan ga ina ta kuka tana hitowa ta ce ya aka yi ce wallahi aiki na ne aka yi na yadda kadugo ta hiddo kadugo ta bani na ta yi na so na komo to kun ga wannan muhallin shahid mun kawo shi ne don saboda a dan a dan shakata to kun ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi an gane da kyau ko wannan munaja shakin dalilin wannan ne malamai suka hiddo ka'ida suke cewa kullu bai'in كل بيع يتضمن المخادعة فهو حرام كوكما فهو باطل كل بيع يتضمن المخادعة والغش فهو باطل دكان كاسوانشن دا يقمشي يودرا تو wannan kasuwancin haramun ne ma'ana idan mutum ya yi sa ya ce haram shi wannan almunajin shakin ya kumshi abubuwa guda biyu na farko ya kumshi yaudara na biyu kuma sannan ya kumshi riba kun san ta wace hanya domin asalin kayan gayan da suke an gane da kyau ku wannan mutunan da ya sai ya ƙara kuɗi dalilin shi kai ma za ka ƙara wani abu to wannan abin da ka ƙara shi kuma ya zama to riba kenan wannan sai nuna sharrin abun Allah ya kare mu da haka mala yace wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah na ha anil muhaqalati ya yi hani akan almuhaqala almuhaqala shine sayar da kwaya a cikin zangarniyarta misali ka sai da hatsi suna a cikin zangarniyarsu ba a sussuke su ba ko alkama tana cikin kwayarta tana cikin gidanta ba a sassake ta ba mazala ya hana wannan walmuzabana da kuma almuzabana almuzabana shi kuma shine ka ba da busasshen dabino a baka ɗanye ko ka ba da ɗanyen inabi a baka mi ko ka ba da busasshen inabi a baka ɗanye Allah ya hana wannan amma za mu gani akwai babi na musamman da ake cema al'araya wanda shi kuma akwai lokacin da ake halatta ma mutum yin haka nan wal mukhabara da kuma al mukhabara al mukhabara shi kuma shine nau'i ne na jinga da suke yi na gona mutum ne yake da gona sai ya zo kana son suhuri sai ce maka to daga nan zuwa can nawa ne duk abin da ya huto nawa ne sauran duka naka ne ba za ka ba shi kuɗi ba amma kai za ka yi shibkar kai za ka yi wahala amma in an shibka in an hudda abin noma duk abin da yake wannan wurin da ya yanka nashi ne kai kuma wannan shine naka ba sa an gane da kyau ba kenan marmakon kuɗin da za ka bada za ka ba shi ne a cikin mi a cikin kayan noman kun san dan me yasa manzo Allah ya hana wannan dan saboda so da yawa gona za ku gani ana samun tudu da kware za ka samu gona guda amma kuma ka samu wannan bangaren yana hutar da tsiro cimaka tana kyawu wannan kun bangaren cimaka ba ta kyau to shi mai gona ya san haka idan ya zo sai ya hidda maka bangaren da bangaren da ba ta cimaka da kyau sai ya gudda ma kan shi bangaren da yake ci maka da kyau kuma kai zaka noma kun ga wahala akan wahala akwai yaudara a cikin babu yaudara akwai yaudara shi yasa manzo Allah ya hana wannan to wannan shine kenan kenan muhaqala an gane muhaqala ko muzabana da mukhabara wa ani thuniya sannan kuma yayi hani akan as-thuniya shine togaciya shine kaman al-istithna ka keɓance wani abu daga cikin abin da zaka sayar illa an tu'lama sai in an sanar da shi rawahu al-khamsa mutum biyar suka rawaito sa illa ibn majah sai da ibn majah wa sahahu tirmizi tirmizi ya inganta sa an gane togaciya athuniya misali zaka saida wa mutum gida sai ka ce to na saida maka wannan gidan gaba ɗai amma banda fankokin da suke a cikinsa fankokin nan masu kyau ne zan hudda su ni zan yi amfani da su to shine suniya na saida maka gaba ɗai banda fankoki ko kuma mutum ya saida maka mota sai ce na saida maka wannan motar gaba ɗaya amma banda sai kurkin tayan nan domin tayan nan sai kurkin ta mai kyau ne ina son shi an gane ko to shine ma'ana as-sunya to shi wannan as-sunya yana da ka'ida yana da ka'ida an gane da kyau ko jayyid shine ka'idar ta shine dukkanin abunda ba a make da suna la yastaqillu ma'ana dukkanin abun da ba a iya hiddasa ba a iya saida sa asali shi kadai to ba a hiddasa idan za a saida abun bil misali yattadhil maqal taya misali ta mota ba ana saida tayoyin mota su kadai ba an gane ku kenan ya halatta ka saida mutum mota ka ce banda taya ko kuma misalin gida fankoki ba ana iya saida su kadai ba sai ka hudda su amma misali ka ce ka sai da mutum gida amma ban da rishiyar da a cikin gidan rishiyar ana iya hudda ta a sai da ta tana hudduwa ba ta hudduwa kenan dole ita ba za a ba za a ce an ba za a ce ba da ba da ita ba a ciki ko kuma ka ce na sai da maka wannan gidan gaba ɗaya amma ban da ƙasa ta tsakiyar gida an gane ko to duka wannan shi bai yi kenan wannan shine kenan malai ce wa an anasin radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya da shi ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة manzo Allah ya yi hani akan almuhaqala shi ne muka bari can baya ko shi ne sai da ƙwaya a cikin zangarniyarta wal muhadara da kuma al muhadara shi ne bai'u thamari qabla an yabdu wa salahuha shi ne sayar da 'ya'yan itace kamin su nina an gane ko kamar hatsi kamin su yi ƙwari kamar dabino kamin ya jajjawur shine ma'ana al-mukhadara wal mulamasa da kuma al-mulamasa shine yana daga cikin nau'in nau'in kasuwanci na jahiliya da suke yi ka ba da kuɗi sai a ce to tahi duk kayan da ka taɓa su su za ka ɗauka ko kuma ka ga abu ka ce kana so sai a ce maka to ba za ka diba ba za ka dai taɓa ne kawai amma ba za ka diba ba sai ka taɓa shi kenan ka sayi wal munabaza da al munabaza al munabaza shine ka ba mutum ɗan kasuwa kuɗi idan ka ba shi kuɗi sai ya ɗauka duk abin da ya shiho maka to shi za ka sai da wannan kuɗin shi ne ma'anar munabaza daga annabzu ne kamar ka shiho ma mutum wani abu walmuzabana da almuzabana shi ne wancan da muka gani kana da busasshen dabino sai ka ba da shi a baka ɗanye ko inabi ɗanye ka ba da busasshe a baka shi rawahul bukhari bukhari ya wannan hadisi idan kuka lura wannan kasuwancin gaba ɗai don me yasa aka hana shi daga cikin hikimomin abubuwan nan guda uku idan muka ɗauki misali na almuzabana almuzabana na sai da ɗanyen dabino da busasshe wa zai gaya mana don me yasa aka hana wannan kasuwancin mun ce kullu bai'in nuhiya anhu fa innahu yarji'u imma ila aljahalati aw algharari aw riba duk kasuwancin da aka hana to ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne yasa aka hana shi imma riba ko kuma rishin sanin abun ko kuma yaudara da za ta yi shigowa a ciki to don me yasa aka hana shi wannan a ba jahala yau riba an riba ita ce babbar an gane ko ba a ca yaudara don saboda kai ka yarda shi yarda to shikenan babu wata yaudara kenan to amma riba da ke da kwai a ciki domin busasshe da danyi ana hada su dai da za a ce danyen nan a shanya shi ya bushe yana kai kimar danyen yana kai kimar busasshe ba zai kai kimarsa ba to shine wannan riban nan ƙarin nan da ke da kai a ciki shine yasa aka hana wannan to daga cikin su kuma na gaba shine mai ke da suna al-mukhadara na na gona al-mukhabara na gona shi kuma dan me yasa aka hana shi daga cikin wannan abubuwan guda uku na gona da mutum zai ce wannan bangaren nawa ne wannan bangaren naka ne yaudara alkhida ko kuma algharar dalilin yaudara to wannan shine kenan almunabaza fa shi ma akwai yaudara a ciki ko akwai akwai aljahala baka san abin da za a jeho maka ba almulamasa zaka taba baka san abin da ka tabo ba kai mai waka ji dan taushi taushi ko da kake diba aka gani me yake da suna ba abin da kake so bane dai shi kuma kenan akwai aljahala a ciki rawahu al-bukhari hadisi na gama ce wa an tawusin an karɓo daga tawus an ibn abbasin daga ibn abbas radiyallahu anhu ma Allah ya da su kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la talakawur rukbana kada ku tarbi fatake fatake su ne 'yan ƙauye da ke zuwa da abinci zuwa birni daga ƙauye su ɗauko kaya zuwa birni don su saida wala ya bi'u hadirun libadin kuma kada ɗan birni ya sayar ma ɗan ƙauye qultu libni abbas na ce ma ibnu abbas ma qawluhu wala ya bi'u hadirun libadin me ma'anan faɗinsa kada ɗan birni ya sayar ma ɗan ƙauye kale ce la ya kunu lahu simsaran ai kada ya kasance masa dillali muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sawal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin na bukhari ne a wannan hadisi manzo Allah ya hana a tarbe kawayawa masu zuwa da abinci tun akan hanya a tarbe su tun akan hanya a abar sai sun zo ina sai sun zo kasuwa kuma sannan an hana dan kauye zo da kayan shi kai dan birni ka ce a bari zamna ni zan taya in saido maka an gane ko dukkanin wannan manzo Allah ya hana shi ne dan abubuwa kamar haka na farko dan kauye idan shi zai sai da abun shi zai sai da shi ne yanda ya san zai ci riba amma dan birni in zai sai da fa sai ya limka riba balinkin balinkin kenan dalilin shi an tsananta ma mutane amma da dan kauyen ne zai sai da zai ma mutane me zai ma mutane sauki an gane da kyau ko to aka hana kada ku tarbe su dan me yasa dan saboda yaudara ko kuma dan saboda kada ku je da sauki ko kuma ku zo ku ku sai da mutane da tsada ga wannan sai nuna mana tausayi na musulunci na yanda ya kula da haƙƙin mutane na yadda ya kula da mai da suna yin rahama ga al'umma shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu abdan samhan idha ba'a wa samhan idha ishtara Allah ya ji kan mutunan da in zai sayar yana yin sauki in kuma zai sayi kuma yana yin sauki me ma'ana in zai sayi yana yin sauki ya san da in ya sayi bai ba wannan riba ba amma sai ya ce to ba matsala zan baka riba ko kuma ba sai ya ba dan kasuwa wahala ba kai kaza dai kai kaza sai ya tayya komo kai kaza an gane da kyau ko akwai akwai wata al'ada da ke gare ni wadda yake da suna amma dalilin wannan kuma ana cuta ta sosai in na zo kasuwa musamman wajen yan kaya hakan ga masu masu sai da kayayyaki in ana huddo min ana maida ana hudduwa ana maidawa wallahi in naga dan kasuwa ya wahala kokarin da yake yi sai in ji ban iya tahiya ban sai wani abu gare shi ba sai in ga duk wahalar gada ta ta ta gaban za an gane ko wannan shine kenan to so diya kuma watarin dalilin wannan kuma sai in sai abin daban da ma bukata shi watarin in kana da tausayi zaka gani ana karuwar ka ko to amma dai tausayin nan kuma alkhairi ne zai sa Allah ya sa ma rayuwarka albarka duk abin da kuma ka sai kuma ya sa Allah ya sa mishi albarka dan tausayin da kai a ciki to haka ake so kenan musamman wajen yan busho ko sun yi kowa yin haka nan jayyid mala ce wa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la talaqawul jalaba kada ku tarbi fatake da arrukban da ajalab dukkan su ma'anan su guda da da jalab faman tulqiya duk wanda aka tarbe sa fashturiya minhu sai aka sai daga gare sa fa'ida ata sayyiduhu suqa idan mai kayan ya zo a kasuwa fahuwa bilkhiyari to yana da zaɓi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kina manzo Allah yace dubba ƙauyen da aka tare akan hanya aka sai kaya gare sa sai ya zo kasuwa ya ga ai ashe an danhware sa da aka sai wannan kayan domin da yanzu da ya zo kasuwa da zai samu riba fiye da wadda aka sai a wajensa to manzo Allah yake yana da damar ya lalata wannan kasuwancin don me yasa domin asalin kasuwancin an hana shi an gane ko shi kuma duk kasuwancin da aka hana asali bai kullu ba kuma in an kulla sama ana da damar a warware sa a kowane lokaci an gane da kyau ko wannan shine kenan malai ce wa anhu qala har yanzu daga gare sa ya ce na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yayi hani an yabi a hadirul libadin dan birni ya sayar ma dan kauye da kayansa wala tanajashu kuma kada ku yi munajasha shine wancan yaudarar da muka faɗi ka haɗa baki da wani da an zo sayan kaya shi ya zo ya sayar da kuɗi masu yawa wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi kuma kada wani mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa mutum ya zo yana taya kaya suna ciniki shi da mai kayan sai ka zo ka tsoma baki tun ba a saida ma wancan kin ba manzo Allah ya ce kada ku yi haka wala yakhtubu ala khitbati akhihi kuma kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa an gane ko amma wannan da sharadi idan ya kasance an ba sa baki ya shiga amma idan ya kasance duka ba a bashi baki ba tana iya ma waliyan busu ma san da shi ba to wannan kuma kowa sai ya gwada sa shi ko wannan shine kenan wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha kuma kada mace ta tambayi sakin 'yar uwarta litakfa a mafi ina'iha don ta tunkuɗe abin da yake a cikin ƙwaryarta ma'ana kada mace ta nemi a saki 'yar uwarta don saboda ta mamaye gurbinta shine abin da ake niyi a nan kawai misalin mata wanda za su kana son mace ka aure sai ce a ita ba ta zama da kishiya kai kuma kana bala'in son ta ce in ka yarda ka saki matarka in aure ka kun ga wannan ta yi lahi mai girma amma waye asalin mai laihin kai ko kai kai namijin kai da mikir suna aka cilasta kai wannan sai idan ya kasance dama matar baka son ta kuma sannan kana cuta mata to wannan kuma sai a ce faduwa ta zo daidai da zama ko wannan shine kenan na gaba ya ce wali muslim muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin a riwaya ta imam muslim wala yasumil muslimu ala saumil muslimi kuma kada mutum kada musulmi ya yi tayi a kan tayin ɗan uwansa an gane ko kamar ya zo yana taya kaya kai kuma sai ka zo ka taya amma akwai bambanci da irin kasuwancin da ake yi na za a daga abu ne sai a ce to wake sai mutane duk suna na manzo Allah ya irin shi wake sai wanga ce ni na sai akan kaza wance ni na ce akan kaza wance ni na ce ni na sai akan kaza to shi irin wannan babu laifi an gane ko me ake ce mishi bantu uzanshen ko jayid to wannan shine da turanci kenan da hausa baya da suna in kasuwancin gicce in babu to na kun san gicce ai ko gicce shine a nuna abu to kasuwancin gicce in babu yan kasuwa na samu muku da sabuwar kalima na'am yana da wani suna gwanjo akwai wani suna da suke mishi tana iya ba a rasa wani suna wani tare ko? jayyid ta muhal al'ahamu dai kowa ya gane ko to irin wannan shi babu laihi irin wannan babu laihi wa an hukala ya ce wa an abi ayyub al'ansari radiyallahu anhu an karɓo daga abu ayyub al'ansari allah ya tada shi kala ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji manzon Allah yana cewa man farraka baina walidatin wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin ma'aihiya da ɗanta farraka Allahu bainahu wa baina ahibbatihi Allah ya raba tsakaninsa ko kuma Allah zai raba dukkanin an dukkanin fasulun suna tahiya kamar ya zamanto manzo Allah addu'a ne yake kuma labari ne yake badawa farraka Allah bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyama Allah zai raba tsakaninsa da shi da masoyansa a ranar tashin alkiyama an gane ko kamar yadda misali na irin wannan fasarar inda Allah inda manzo Allah su ce qatala Allah al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasaru ko kuma Allah ya tsine ma yahudawa da nasaru duka yana ɗauka wannan fasarar idan fi'ili ya zo na madi a wajen addu'a ana ɗoka shi da fassaran addu'a ko kuma fassara ta bada labari dama Allah ya riga tsine musu albarka to shi ma anan Allah zai raba tsakaninsu ko kuma a Allah ya Allah ya raba tsakaninsu ya kasance manzo Allah ne ke addu'a dukkan su kilal wajhaini ja'izaini kenan wannan hadisi me yake nuna muna hatsarin mutum ya raba ɗa da ma'aifiya an gane ku wannan kuma yana zuwa ne a cikin al'amari na bayu an gane ku misali kana da baiwa mace tana da ɗa bawa to da sharaɗi shine idan za ka sayar da su sai dai ka sayar da su a wuri guda gaba ɗayansu ba za ka sai da uwa wani gari ba ka sai da ubawa ka sai da ɗa wani gari in kai haka nan ka raba ɗa da ma'aifiyarsa wannan shi zai jawo wannan ukubar ta hau a kanka malai ce rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wasu hahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta sa wal hakim da hakim walakin fi isnadihi maqalun sai dai a cikin sanadin sa akwai akwai ta cewa a ƙarshe dai hadisi ne hasan walahu shahid ne da shahid kenan hadisi ne mai da suna hasan li ghairihi وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya umurce ni an abi'a hulamaini akhawaini akan in sai da bayu guda biyu yan uwa fa bi'tuhuma sai na sayar da su fa farraqtu bainahuma sai na raba tsakanin su ma'ana na sai da wancan can na sai da wannan can fa zakartu dhalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata ma manzon Allah haka fa qala sai ce adrikhuma je ka riske su fartaji'huma ka maido su wala tabi'huma kada ka sayar da su illa jami'an sai dai a tare wuri guda rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa rijaluhu thiqatun marawaitan wannan hadisin yardaddu ne masu thiqa ne masu gaskiya ne وقد صححه ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة يا إن كان تاسا وابن الجارود دا الإمام ابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان hadisi shi da wancan duk kusan guda kamar yadda baya halatta idan zaka sai da bayu uwa da ɗa ka raba su haka kuma kane da wa ko ƴan uwa ba za ka raba su ba duk wannan yana nuna tausayin musulunci da yadda ya kula da haƙƙin hatta mutane wanda ba sa da kima a idan wasu وعن أبي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة كايا سن يسادا مدينة شيني غلى السعر إن كايا سن هو هوا هو ساكي تشوا سن يتاشن غبران زابي على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن ما أيكن الله فقال الناس سيمتاني سكتي يا رسول الله يا ما أيكن الله غلى السعر kaya sun yi tashin gwabran zabi kaya sun yi tsada fasa'ir lana ka sanya muna firi ma'ana ka kayyade muna duk abu kaza ga yanda za a saida sha tiyar alkama ga yanda za a saida ta faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna allaha huwal musa'ir Allah shine mai sanya firi ma'ana sai nuna cewa ashe tashin gwabran zabi da kaya suke yi wataran akwai jarabtawa daga Allah madaukakin sarki misali tsadar shinkafa da muka samu kanmu akwai jarabtawa daga Allah maɗaukakin sarki domin akwai abin da su ma kansu 'yan kasuwan dole ne ya kai kama sai sun yi haka nan an gane ko tukin wata ran Allah yana jarabta al'umma da wannan kin shine ma'ana inna Allah huwal musa'ir Allah shine mai mai tayar da kaya su yi tsada ma'ana dalilin sa amma duk abin da kaga Allah ya da dalilin wani abu dalilin wani sabo da muka yi ko dalilin me yake da suna wani wani zunubi ko abin da ya kama da haka alqabidu albasit shine mai yake da suna mai amshewa mai hanawa albasit kuma shine mai shinhidawa ma'ana mai yalwatawa arrazik kuma shine mai arzitawa wa inni la arju kuma ni lallai ina fatan an alqallaha ta'ala in haɗu da Allah maɗaukaki wa laisa ahadun minkum yatlubuni bi mazlamatin alhali babu wani ɗaya daga cikin ku da yake nema na da wani zalunci da nayi nasa fi damin a cikin jini ma'ana na hanyar kisa wala malin ko kuma dukiya da na zalunce sa rawahul khamsa marawaita wannan hadisi ka rawaito sa wasah ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa ku shi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadayin ya hadu da Allah alhali bai zalunci kowa ba wannan sai yake nuna munin mi munin zalunci a hudu ba mun gai yake da suna zalunci abubuwa guda biyu ne Allah baya yahi ma mutum in ya mutu da su shi gudan ko baka ma mutu bai yahi maka amma shi gudan sai in ka mutu da shine yake yahi ma na farko shine baya yahi ma shine min shirka an gane da kyau ko idan ka mutu kana shirka Allah bai yahi ma kwata kwata amma da kana raye ka tuba zai yahi maka na biyu shine haƙƙin mutane zalunci to shi wannan kana raye ko ka mutu Allah baya yahi shi shine malamai suke cewa huququllahi mabniyatun ala musamaha wa huququl ibadi mabniyatun ala mushaha haƙƙin haƙƙin da yake tsakaninka da Allah Allah yana yahe shi ko da ma baka roƙe sa ba yana iya yahe maka dalilin wata ibada da kai amma haƙƙin da yake tsakaninka da ƴan adam Allah yana rewar sa baya yahe sa wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon nisantar zalumtar zalumtar mutane wannan shine wannan hadisin abin da yake nuna mana shine al-aslu adamu tas'ir asali shine baya halatta a sanya firi gwamnati ta ce a'a dole ka zaga yanda za a zan sayar da shi ma'ana gwamnati ta ce da sai 'yan kasuwa ta ce dole ga yanda za ku sayar da kaza wannan shine asali amma kuma jumhurul ulama mafiyancin malamai sun tafi akan cewa idan ya kasance tsadar ta wuce gona da iri ta yanda tabbas an gane da cewa akwai sakaci na 'yan kasuwa da kwaɗayi na duniya yana daga cikin abin da ya kara ma wannan ce babu lahi a yi attasir domin yana daga cikin alkawa'idul usuliya suke cewa ta tabaddalu ahkam bi tabadduli zamani wal makan hukumce-hukumcen addini suna canzawa da canzawar yanayi da zamani da canzawar wuri da zamani wannan zamanin kwaɗayin mutane ya yi kwaɗayin mutanen da an gane ko wancan zamanin lokacin sahabbai ne wanzu Allah ya ce a ba zai sa ba to wannan zamanin da muke lokacin mutane wanda ba sahabbai ba ko lokacin yan yaki halal yaki haram ne ta ko ina a tara dukiya to irin su malamai suka ce idan irin wannan ya faru babu da yi gwamnati tana iya ta sa sandar mulkinta ta yi yanda ba za a zalunci su ma yan kaso ba za su samu daidai gwargwado yanda su ma talakawan ba za a kuntata musu ba an gane da kyau ko wannan shine kenan mala ya ce wa an amru bin abdullahi radiyallahu anhu daga amru dan abdullahi allah ya dada shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala manzan allah ya ce la yahtakiru illa khati'un babu mai yin ihtikar sai mai kuskure ma'ana mai zunubi me ake ce ma al-ihtikar shine ana lokacin tsananin buƙatar abinci kaza ko abu kaza sai ka taskance sa ka ɓoye sa don sai ya ƙara tsadar sannan ka hudu an gane da kyau ko shine ma'anar wannan misali wannan lokacin da muke ciki na bukatar shinkafa a samu wasu masu kuɗi sun taskance shinkafa a meke da suna a wasu magazin magazin sun ɓoye ta sai ta ƙara tsada sannan su hutu to suna a cikin zunubi kuma ittifakan malamai sun tai akan cewa ya halatta gwamnati ta sa hannu a hudu wa'annan kayan a tilasta musu saida su in sun kiya malamai suka ce ya halatta ma a kwace wannan kayan a saida ma talakawa daidai yadda aka ga ya dace in yi so sai a maida musu kudin nasu an gane ko wannan shine kenan kenan wannan ihtikar kin boye abu matsala ne laifi ne akwai wanda ya halatta shine a lokacin da abu yake da sauki ka sai sa sai ka aje misali lokacin damuna lokacin kaka hatsi suna da sauki babu laifi ka sai ka aje sai zuwa gaba lokacin tsakiyar shekara ka hudu ka saida domin ka sayi shi a lokacin da asali ba a da tsananin bukatarsa an gane ka aje shi a lokacin da ba a da tsananin bukatarsa wannan shi ya halatta a wajen malumai inda aka hana shi ne lokacin da ake bukata mala ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce la tusarru ibala kada ku yi tasriya na raƙumma me ake ce ma tasriya shine ana so a sai da raƙumi ko ƙananan dabbobi irin akuya ko tumkiya raƙuma kenan ko tun da raƙumi baya da nono ana so a sai da raƙuma ko akuya ko tumkiya sai a bar nonon su kwana biyu a ƙi tatse shi dan yami dan ya cika ana zuwa kasuwa kai wannan irin nono ce an gane ko domin laraba suna shan nonon raƙumi sosai da an ga hantsa ta cika sai a ci kai irin wannan irin nono ce bari mu sai ta to shine manzo Allah ya hana wannan domin wannan a cikinsa akwai mi yaudara akwai al-khida wal ghanam haka su ma dabbobi kanana kada ai musu haka faman bita'aha duk wanda ya saita ma'ana ya sai dabbar da aka ma irin wannan fa innahu bi khairin nazarain to yana da zabi guda biyu ba'da an yahlubaha bayan ya tatse ta in sha'a amsaka in ya su ya rike dabbar ya ci gaba da amfani da ita wa in sha'a raddaha in kuma ya so ya mayar da ita wa sa'an min tamrin tare da sa'i guda na dabino muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin a riwaya ta imam muslim fahuwa bil khiyari manzo Allah ya ce yana da zaɓi ta ayyam yana da zaɓi kwana uku in ma ya rike ko ya mayar da ita wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tasa allaka al bukhari wanda imam al bukhari ya rawaito ta mu'allaka radda ma'aha sa'an min ta'amin zai mayar tare da wannan dabbar da sa'i na abinci la samra'a an gane ku banda samra mafi yawanci larabawa a lokacin idan suka ce at-ta'am suna nihin alhinta suna nihin alkama an gane ku dan saboda shine mafi yawan abinci su da sun ce at-ta'am suna nihin alkama to shine da yace nan zai mai da sa'i guda na na alkama la samra ba alkama samra ba samra sunan wata alkama ce mai tsada wadda ita kimar ta shine tiya guda nata yana daidai da tiya guda na sauran tiya guda nata yana daidai da tiya biyu na sauran shi yasa ma aka samu ɗaya daga cikin sahabbai muawiya ya halatta mutum ya hudda samra wannan alkamar mai tsada a lokacin zakar kono ya hudda sa'i guda ya hudda muddu guda biyu marmakon muddu hudu an gane ko dan yana ganin darajar ta ta kai sa'i guda ta kai muddu hudu na wacce na waccan amma dai magana mafi inganci shine komi tsadar abinci in dai za a hudda shi da mudu ne to za a yi yanda manzo Allah yake mudu guda nawa guda hudu an gane ko jayyid wannan hadisin me yake nuna muna duk kasuwancin da aka yaudare ka a cikinsa an gane ko to kana da damar ka lalata wannan kasuwancin musulunci ya baka dama ka sayi dabba kana tsammanin mai nono ce ashe yaudara ne akai ba a tatse ta bane ko da ka zo ka tatse kaga kwana biyu nonon bai ma ƙara zubowa ba to manzo Allah ce kana da dama in ma ka rike akuyar haka nan in akuya ce ko kuma ka mayar da ita tare da sa'i na abinci shi wannan sa'in maimakon mi maimakon nonon da ka tatse kai amfani da shi an gane ko wannan sai ke nuna hikima hikima ta musulunci a wannan zamanin musamman mu a nan wani wani kasuwanci ne ke kama da shi shi ne na dabbobi a lokacin sallah misali za a ba dabba akwai wani abu da ake bata wanda ke sa ta busa ko? rogo rogo bayan rogo da mi kuma a omo zai omo kenan shi kadai ne ko? akwai 'yan yas ko? da lallabu jayyid wannan yan kasuwa yan masu harakar raguna su suka san wannan to kun gani sai a bata sai ta cika kai ka zo kana ganin ka sai katar rago sai an zo wajen hida ana hidewa kana jin pus pus pus an gani da kyau ko wannan akwai zalunci sosai Allah ya kare mu mala yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace man ishtara shatan muhaffalatan duk wanda ya sai akuya wadda aka cika an gane da kyau ko ma'ana aka aka kitatse nonanta muhaffala da da tasriya dukan su ma'anan su guda faraddaha sai ya mayar da ita falyarudda ma'aha sa'an to ya mayar tare da ita sa'i guda rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wa zada al-isma'ili al-isma'ili ya kara yace min tamrin na dabino kenan wannan sai nuna cewa ana yahuda na dabino ana yahuda na alkama malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra ala subrati ta'amin ya hadu da wani tsuli na abinci gane ko tsuli na alkama fa adkhala yadahu fiha sai ya soka hannunsa a cikin tsulin na alkama fanalat asabi'uhu balalan sai 'yan yatsunsa suka samu ɗanyi faƙala sai ce ma hada ya sahibar ta'am menene wannan ya kai ma'aboci abinci kala ce asabathu sama'u ya rasulullah ruwan sama ne suka same sa an gane da kyau ko as-sama'u ay al-matar ruwan sama ne suka same sa kala ce afala ja'altahu fawqa at-ta'am to me yasa baka sanya sa ba saman abincin danyin ka sanya sa sama kai yarahu nas dan mutane su ganshi man ghashsha falaysa minni duk wanda ya yaudara baya daga cikina an gane da kyau ko wanda manzon Allah ya barrantar da shi to a cikin wa zai kasancewa in manzon Allah ya ce baka a cikinsa sai cikin wa za ka kasance ula'ika hizbu shaitan ko wannan shine kenan Allah ya kare mu wannan sai kin munin yaudara wannan man ghasha fa laysa minna yana shiga a cikin komai hatta 'yan boko a wajen composition an gane ku a wajen composition a wajen examen dukkan wannan yana shiga a ciki duk ɗalibi wanda yake mai kokari asali yana yana yana kyamar ma abin da muke da suna yana kyamar wannan tirishirin da ake yi kuma in ka ga wani yana yi babu laifi ka tona mishi asiri amma yana da kyau kai avertir kinsa bari in baka bari ba wallahi zan gai to in kai haka kayi daidai sai ya bari ya ji tsoro amma ya ki bari to sai ka gai an gane ko domin manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ko kaga ana mugun aiki ku ku buku yi kwana ba kuna dauka shi kuma yanzu ya zo fala cikin banza yana yana abin ga ko kenan in baka hana ba dan Allah to ka hana dan dan wahalar da ka sha ko jayyid rawahu muslim muslim ya rawaito sa malai ce wa an abdullahi bin buraida an karbo daga abdullahi dan buraida an abihi radiyallahu anhu kala daga ma'aifinsa Allah ya dada shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce man habasa al'ina ba duk wanda ya kyale dabino ya kyale inabi rezan ayyamal qitafi a lokacin girbi hatta ya bi'ahu har sai ya sayar da shi ko kuma dan ya sayar da shi mimman yattakhidhuhu khamran ga wanda yake rikonsa a matsayin giya faqad taqahhama nara to haƙiƙa kamar ya hwada a cikin wuta ne ala basiratin da gangan yana a cikin hankalinsa rawahu tabrani tabrani rawaito wannan hadisin fil awsat a cikin littafin sana al awsat bi isnadin hasan giya ana yin ta da abubuwa daban-daban ana yin ta da alkama ana yin ta da inabi da sauransu amma mafi yawan mafi yawan abin da ake yin ta da shi shine inabi shine zabib inabi busasshe an gane da kyau ko to a lokacin girbi shi rezan ana girbe sa tun yana danye an gane ko ake girbe sa kamin ya kai ga bushewa to su kuma wanda suke yin giya suna son inabin da ya bushe ga uwar itanyarsa domin mafi yawanci in an girbe sa sannan sai a zo a shanya sai ya bushe to amma su wajen giya suna son wanda ga uwar itanyar ya bushe to shine manzo Allah ce duk wanda lokacin girbe inabi yayi ya bar sa ga uwar itanyarsa dan ya sayar da shi ga masu yin giya an gane ko to manzo Allah ce kamar ya fada a cikin wuta ne da gangan wannan hadisin yana karanta da mu abubuwa masu yawa da gaske abin da yake nuna muna wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da ketare iyaka ashe duk wanda ka san in za in ka saida masa wannan abun sabon Allah ne zai yi da shi an gane ko baya halatta ka saida masa shi amma sai dai malamai suka ce sai dai a nan ana lura akwai abubuwan da ana sabon Allah da su ana aikin alkhairi da su akwai abubuwan da ko da kaga an dauke sabon Allah ne za a yi da su yanzu wanda ya sai giya da Allah me zai da wannan giyar ina tsammani ba dai ba dai ba dai masallaci ne zuwa nuna musu kai kun ga yanda giya take ko ai na san dai ba da shi bane zai ko to kenan kun gani kai tsaye baya halatta ka saida mishi ko wanda ya sai taba ka san ba dai ce bari in rage ma mashayan taba asara bane in ji in sa ta salanga a mi zai yi da ita sha zai ko to duka wannan yana a ciki to akwai abun da shi kuma ana iya abun alkhairi da shi shine misali kujeru kai mai bada haya kujeru ne akwai wanda za su ɗauki hayan kujerun don su je su yi orkest ma'ana a yi kiɗe-kiɗe a yi rairaye a saman kujerun naka in ka san wannan za a yi to haramun ne ka ba da wannan kujerun amma baka sani ba kaɗe-kaɗen za a yi ko kuma walima ce za a yi to wannan sai ka ba da kuma ba a ce sai ka je kayi bincike ba domin Allah ya ce maza Allah ya ce wala wala ta su kada kai bincike amma ya bayyana a gare ka ga abin da za su yi to wannan kuma ba za ka bayar ba an gane da kyau ko wannan shine kenan misali kai ne kake da kujeru kuna kana da egilis makwabciyarka sai masu egilis suka zo suna son haya kujeru ka san ina za su kai su ka san inda za su kai su kenan baya halatta kami sai da musu in ba haka ba kuma ka samu kamasho baka je iglis ba amma kuma duk yesun da aka kira sai an yi sama a cikin a cikin salkakka ta ta zunubi Allah ya kare mu wannan shine kenan ashe in kana kasuwanci yana da kyau me yake da suna wanda ka san sabon Allah ne zai da abun nan ka hana mishi ka kada ka saida mishi amma kun mun ce ba a ce ka yi bincike ba dan an ce ka yi bincike abubuwa da ba za ka saida ba ko duk wanda aka ce duk in zai saida ma abu sai ya bincike ina ji ai sai ya yi gwanjo sai ya karye ko misali wanda zai cewa ori ba yake saidawa duk wanda ya sai da ma oriba bikin da za ku yi na ina ne abun ina za ku shan oriba a yana sai da mutane ba za su zo wajen shi ba to wannan shine kenan kenan ba a ce kai bincike ba jayyid wannan hadisin kuma yana nuna ɗaya daga cikin ka'idodi na fikihu suke cewa suke cewa al-qusudu fil uqudi mu'tabara al-qusudi fil uqudi mu'tabara niyya a wajen kasuwanci ana aiki da ita an gane da kyau ko duk abin da zaka saida na kasuwanci kai niyya zaka saida mishi ko ana so kai niyya ni ya Allah ka shaida ba na saida masa bane dan ya sabon Allah dan haka in yayi sabon Allah da shi ya Allah ka sa ka shaida na me na barranta domin kun ga wannan manzo Allah sai da yace dan ya sayar da shi kenan dalilin niyyar ta ce aka me aka bashi mi aka bashi zunubi da a ce sun sayi wannan inabin ba su yi giya da shi ba za a bashi zunubin dalilin mi dalilin niyyarsa domin malamai suke cewa an niyyatu ablahu min al'amali niyya ta ma yi aiki muhimmanci da gaugawa ma lai cewa ana aisha radiyallahu anha haka ne ko daga aisha Allah ne ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al kharaju bid damani al kharaju bid damani al kharaj shine riba bid damani mai cin riba shine mai lamunin kaya shine ma'anar wannan alkharaju bidzamani mai cin riba shine mai lamunin kaya me ake nufi da lamuni shine guaranteed bil misali yattadhi al maqal salula ce kake da ta saidawa an gane da kyau ku salular kuma taka ce yanzu idan aka ce salular ta hwadi waye asara waye asara kai kai asara idan ka sayar da salular aka samu riba wa zai ci ribar a kai za ka ci ribar don saboda kai ne ke da lamuninta in ta ɓace kai ne kai asara in aka samu riba kuma kai ne ka ci ribar kenan kishiyar haka dukkanin abun da in ya ɓace baka da me yake da suna baka da baka da asara a ciki an gane ko to wannan riba baka da riba a ciki sai in ɗan kasuwan shi ga dama ya baka babban misali shine mutum ne zaka ɗauka aiki kuna tare da shi kuna kasuwanci duk ribar da aka samu yana yana kallo yana jiran to ni ina rabona ina rabona daga ina yanzu da za a ce shagon nan ya kone ana cewa shi sai ya bada wani abu yana wata asara a ciki babu kayan shi a ciki nan riba ta mai kaya ce kai in ya doka abin da ya baka shi kenan shi yasa shi duk wanda ya ɗauke ka aiki baya daga cikin haƙƙin ka ce dole duk an sai da abu kaza sai an baka a'a shi ke da kayan abin da ya ɗauka ya baka shi za ka yi aiki da shi in ba ka son aiki ta hiyarka an gane ko domin so ana samun wannan ka gani mutum ya ɗauke ka aiki amma kana mishi hasada an sai da abu kaza ni an tashi bai bani kaza bai bani kaza ba ba dole ba ne asali zai baka abin da na lada aikin ka ne amma ribar shi ke da ita shi ne mana alkharaju bid damani riba tana ga mai lamuni ne wanda in aka yi asara shi ne ya asara rawahul khamsa marawaita hadisai guda biyar suka rawaito su wa da'afahu al-bukhari bukhari ya da'ifantar da shi wa abu dawud da abu dawud wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wa ibn al-jarud da ibn al-jarud wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim wa ibn al-qattan wa an urwata al-bariqi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi a'tahu dinaran ya ba shi dinari ya shtari bihi udhiyatan dan ya sai me da suna dabbar layya aushatan a wata riwayar shakkar rawi ne ko kuma dan ya sai tumikiya ko akuya fashtara shatai ne sai ya so rago guda biyu idan aka ce shat nau'i ne wanda yana ɗaukan dukkanin tumkiya ko rago ko abin ga duka suna shiga a ciki fa ba'a ihdahuma sai ya sayar da gudar fa'atahu bishatin wa dinarin sai ya zo masa da rago da kuma wasu dinari ma'ana kudin da aka bashi fada'a lahu bil baraka sai manzon Allah ya masa addu'a na Allah ya sa masa albarka fi bai'ihi a cikin kasuwancinsa fakana lawishtara turaban sai ya kasance da a ce ya sayi ƙasa da a ce zai sayi ƙasa larabi hafihi da ya ci riba a cikin wannan ƙasar rawahu al-khamsar marawaita hadisan nan guda biyar suka rawaito sa إلا النسائي سيد إمام النسائي وقد أخرجه البخاري إمام البخاري يهتد شي ضمن حديث أتكين وني حديثي ولم يسق لفظه سيد بي, بي قرارو لفظ سبا wa auradahu wa aurada lahu tirmidhi shahidan imamu tirmidhi ya yi ma ya kama wannan hadisin shahid ma'ana hadisi wanda yake masa shaida min hadithi hakim ibn hizam daga hadisin hakim bin hizam wannan hadisin akwai alkhairi da sosai tare da shi manzo Allah ne ya aiki ɗaya daga cikin sahabbansa da ake ce ma urwat al-bariqi ya bashi dinari an gane ko misali jika hamsin je ka so mini ragon layya yana tahiya dalilin iya kasuwancinsa an gane da kyau ko jika hamsin kin nan dinarin nan sai suka sai rago guda biyu an gane ko da ya sai rago guda biyu sai ya sai da rago guda tun da shi manzo Allah rago guda yake bukatar a kawo masa sai ya sai da ragon guda kuma da dinari jika hamsin kin sai ya kama manzon Allah ga rago kuma ga ni ga kudin shi yanda suke ya aka yi a'a ga yanda aka yi ai kasuwanci na ne ya kai ga haka manzo Allah ya ji farin ciki da wannan abin da ya masa ko babu farin ciki manzo Allah ya farin ciki man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku aikin alkhairi ku saka masa sai manzo Allah ya masa addu'a akwai sakayya da ta kai addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwancinka sai ya kai ga urwa da a ce zai sayi kasa ya zo ya tsula akan hanya ya sayar da ita to sai ya ci riba a cikin wannan kasar abinda mutane ba sa sayi to in shi ya saye sa dole sai an sayi dalilin wa dalilin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin kasuwanci kuma yana nuna ana so in kaga mutum ya iya kasuwa ka karfafa masa ka taimaka masa in kai addu'ar ka ba mai yankan wuka bace kana da arziki to in masa jalli mai yiwa Allah ya dauka kasa ya ma hika har ya kai ga nan gaba shi zai taimakon ka mala yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya dada shi أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام يا يهني akan sayan abun da yake cikin dabbobi hatta ta ba har sai sun aihu dabba na da ciki sai ka ce kai dan cikin nan nawa ka sayi shi an gane ko a na sayi shi jikka goma to shikenan in ta aihu ka zo ka dauka manzo Allah ya hana wannan domin mi aljahala ko ba san abin da za a aihuwa mai zuwa ba ta aihuwa mai yiwa dan ya zo ba rai wa an bai'i ma fi duru'iha da kuma sayar da abin da yake cikin hantsar su yazo yana yana yazo sayan nono kace to nono gyararre babu shi amma ga na hantsar akuya nan da mu tatse ba nawa ka sayi na sayi dala 50 to shikenan kawo 50 je ka tatse a a ka tatso sai ka zo ka sai da mishi da mu saboda shi mishi ma aljahala ko ba san abin da za a tatso ba mai yiwa jini ne ba ta lahiya ne ko ana tatsowa maimakon a ga nono sai a ga jini kai kuma haka amshi kuɗi wa an shira ila abdi da kuma sayan bawa wa huwa abikun alhali ya tsere kai akwai bawa na amma ya tsere wa nawa ka sai sa to na sai sa abu kaza to in yazo zai in yazo zan tura maka shi to in bai zo ba aha wa an shira il maghanimi da kuma sayan ganima hatta tuksam har sai an raba ta ma'ana an je a wajen yaƙi an samo ganima kamin a raba ganima sai ka ce kai abin da zan samu a ganima nawa ka sayi to na sayi kaza to ba matsala in an raba shi kenan zan baka to in an raba ha an ce ku ba ku daga ciwon da za a raba da ku an gane ko to wannan shine kenan wa an shira sadaqati hatta tukbat da kuma sayan sadaka har sai an karbe ta alhaji wani ya ce kai zo akwai zakka da na aje maka to masha Allah kai wani ina cikin matsala alhaji ya ce akwai zakka kuma zakkar ta ta awaki ce jika nawa ka sayi na sayi jika ɗari kana zuwa sai ka isko wata jimamma akuya jimamma akuya amma kuma kai kuma ka karbe jika ɗari to kun gani wannan akwai aljahala a ciki an gane ko wa an darbatil gha'is darbatil gha'is shine wanda zai ce to zan shiga a cikin ruwa abinda zan abinda zan samu wa nawa ka sai sa an gane ko to zan baka jika goma to shikenan sai ya shiga cikin iyo abin da ya samu ya hoto da shi shikenan ya kago ma to in bai hito ba akwai wanda in ya shiga kihi zai canye shigo to in bai hito ba kuma gashi kago mai yasa cikin aljihu babu uwa ba riba ko ba ka gaji kago mu kuma ba ka ga abin da aka samu duk wanda sai na duk abin da kaga musulunci ya hana to dan kai amfanin ka ne ya hana shi an gane ko wannan shine kenan rawahu ibnu majah wal bazzar wa darqutni bi isnadin da'ifin da sanadi wanda yake da'ifi amma wasu malamai suna ganin hadisi ne hasanun li ghairihi kuma ko da hadisin bai inganta ba dukkanin shi kasuwanci ne wanda ya kumshi algharar ko akwai aljahala a ciki akwai algharar suka ce kuma kullu bai'in yatadammanu algharara wal jahala fa muharramun duk kasuwancin da ya kumshi rudu da rishin sanin takamamman abin to haramun ne yinsa malai ce wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samaka fil ma kada ku yi cinikin kihi a cikin ruwa wannan karin magana ne ma na Hausa ko fa innahu ghararun domin shi rudu ne rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa ashara ila anna sawaba waqfuhu ya yi nuni akan cewa magana mafi ingancin hadisin mawqufi ne ma'ana magana ce ta ibnu mas'ud ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kinan alhadithu da'ifun marfu'an wa sahihun am hasanun mawqufan jingina sa ga manzon Allah da'ifi ne jingina sa ga ibnu mas'ud ya inganta wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi hani an tuba'a thamaratun a sayar da wani iccen wani kayan marmari shine samara kayan marmari kaman furwi ya hana a sayar da wani kayan marmari hatta ta ta'ama har sai sun kai lokacin da ake iya cin su wala yuba asufun ala zahrin kuma ba a sayar da meke da suna hwata akan akan dabba kun san hwatu a lokacin suna da tsada sosai to mutum sai ce maka kai ga ragona nan nawa ka sai fatarsa banda gobe muna so mu yanka shi in mun yanke shi fatar shi nawa kai nawa zaka sai ta sai a yi ciniki tun yanzu to ba matsala zan sai fatar kaza to matsalar fatar ana iya wajen hida a yanke ta ko in a yanke ta kun ba ta daraja akwai wanda ma akwai lokacin yankan da yankan da in ya kai ma ba a ba a sayan ta ba a son ta to sai kinan shine ma'anar wannan wala labanun fi dar'in ko kuma nono wanda yake a cikin hantsa رواه الترمذي الطبراني في الأوسط إمام الطبراني يروي توسع أتكين الأوسط والدار قطني إمام الدار قطني وأخرجه أبو داود في المراسيل إمام أبو داود ياهو تدشي أتكين لتاين سنة نا المراسيل لعكرمة أما شي ياجين جناسة عكرمة وهو الراجح كما ونشيني مغانا ما في إنغانشي وأخرجه أيضا موقوفا ya hutar da shi kun mawqufi ala ibn abbas akan cewa magana ce ta ibn abbas bi isnadin qawiyyin da sanadi mai karhi wa rajjahahu al-baihaqi imam al-baihaqi shi kuma yarin shayar da haka akan cewa mawqufi ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin manzon Allah yayi hani akan a yake da suna bai'ul madamin bai'ul madamin shine sayar da abin da yake a cikin cikin dabbobi wal malaqih da kuma sayar da me yake da suna me yake da suna maniyin su an gane ko wanda mun ganshi a can a can baya malai ce rawahu al-bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito sa wa fi isnadihi da'fun sai dai a cikin sanadin wannan hadisin me yake da suna akwai da'ifanci wannan kenan shine muke da suna ƙarshen wannan babin mai bayani akan kasuwancin da aka hana an gane da kyau ko akwai hadishi guda ba ni da shi nan ku gaya mini shi ku gaya mini shi wa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce masha Allah hadisi mai kyau wanda ya dace a ce an allike da shi ko ma man aqala man aqala musliman bai'atahu duk wanda ya jidda ma wani musulmi kasuwancinsa aqala abinda ake nuhi shine mutum ne ya sai wani abu gare ka sai da baya kuma wucewa ne da Allah ina so kai mini afuwa kasuwancin nan zan hasa shi abun nan ba shi kamata in sai ba domin kun san asalin kasuwanci in aka yi aka cika sharuɗa har kuka rabu to shikenan ko da mutum ya komo kana da damar ka ce ba za ka canza mishi ba an gane ko kun baka da lahin komai amma dai sai dai mustahabbi ne shi yasa dan nan manzo Allah ya kwadaitar da mu akan yin haka mutum ya sai abu a wajenka ya maido ya ce ya hwasa ko kuma ga ga matsala kaza ko kuma ba shi ne kamata ya sayi sai manzo Allah ce man aqala musliman bai'atahu duk wanda ya wasa ma wani musulmi kasuwancinsa wani abu da ya sai a gare sa aha aqala Allahu aqala Allahu asratahu yawm ko Allah zai yahi masa laihinsa a ran tashi alkiyama akwai yawon alkiyama jayid ha babu ko jayid rawahu abu dawud abu dawud da rawaito sa ma'ana idan ka yahi ma mutum kasuwanci ya sai abu gare ka ya komo ya ce ya hwasa ka ga tausansa ka hwasa ka amshi kayan ka maida mishi kudinsa duk da yake ko kana da damar ka kiya to manzo Allah ya ce kai ma Allah zai yahi maka zunubin ka dalilin wannan abin da ka yi an gane da kyau ko kenan muka zo kenan karshen babi mu bayani akan kasuwancin da aka hana a sati mai zuwa ku yi kokari duk wani kasuwanci wanda kuka ke ganin ba mu yi bayanin sa ba wanda kuma ana yin sa a yi kokari a sanar da ni ma ta hanyar whatsapp ko kuma ta hanyar kira an gane da kyau ko ni akwai wasu kasuwanci guda biyu wanda an shaye mini tambaya a kansu wanda insha Allah zan zan zo muku da su wanda tana iya mu yi su a farkon karatu ko kuma mu yi su a ƙarshen karatu don mu bayyana halaccin su ko kuma rishin rishin halaccin su da ƙarshe a yau albishiri ne an gane ko albishiri ne zuwa ga 'yan uwa da suke ta neman ƙira'a wadda nake yi wadda Allah ɗaya san adadinsu na ƙira'a ta alkur'ani wanda akwai wanda suke taba da shawara tun da shi ma a yi alkur'ani a yi ƙur'ani kamili to albishirin shi ne alhamdulillah muna nan muna shirin ƙur'ani kamil ƙira'a ma an ida yanzu abin da ya saura shi ne gyara tunda kun san akwai gyaran da ake duk inda ke da kuskure inda ke da wani tari sai an hudda shi da duk inda ke da wata sheda sai an hudda da wata aya da kai da ka maimaita sai an abun ga da kuma wata aya da ka tsallake sai ka koma ka maimaita ta to duka dai aikin muna tsammanin mai yi wireless zuwa sati mai zuwa aikin ya kare domin wannan shine mafi wahala wannan aikin yanzu muna kusan wata guda da muka fara shi na ce dai sai kusan karshe sai in shaida muku insha Allah in an sa in Allah ya sa an kare muna da program na zamu za mu sashi a cikin karti memoir mu samu karti memoir in yana dokar yan shiga a yi karti memoir masu yawa akwai wasu 'yan uwa da suka yi alkawali za su taimaka akan wannan domin sadakatul jariya ne duk wanda ya saurari kira'an za ka samu kamasho a ciki za mu yi karfin memar masu yawa mu raba ma 'yan uwa bayan wannan kuma za mu ɗauki nauyin wannan kira'ar a sanya ta a gidajen rediyo daban-daban albishirin kun babba shi ne a tele sahel da ortn radio na tele sahel deja su ha sun ɗauki alkawali zancen da nake muku a shekaran jiya na je masallacin kadafi su suka kira ni a kan yanzu suna so in yi musu kira a wadda za su zansawa a tele wadda mutum na karatu ana kallo mun je muka yi program a masallacin kadafi muka je na yi kira'a ta suratul kahaf da suratul waƙi'a da suratul mulk don saboda sori ne wanda ake son karantawa a ran juma'a suka ce za su zansa su kowace ranar juma'a sun ɗauki wannan bidiyon in suna ga gyaran bidiyon in sun gyara bidiyon insha Allah ita ma bidiyon za ta zo a hannu bayan wannan kuma gidan rediyo shi ma za su rika sawa domin har sun amshi suratul bakara da suratul ali imran da suratul nisa za su fara sawa ina tsammani ma mutum ya ce mini ma an fara sawa to zan zan yi kokari in shi in san wani lokaci ne suke sa shi kuma dalilin wannan wannan alkhairin na ORTN shine wanda yake gyaran audio king ORTN yake aiki yana cikin gyaran odiyon ne sai dj kin ortn kin ta shigo mace ce allah ya saka mata da alkhairi mace ce mai son addini da kaganta kaga mace kamila ta yi aiki a bonfere sanan nace sosai nace mata hajiya ramatu da ta shigo sai ta isko kira'an ta ce ka wannan kira'ar tana son ta tura mata sai ya tura mata lokacin ya kare sutul bakara sai ya tura mata sutul bakara ta je kwana biyu ta ce masa kullum ita ke saurari a cikin mota ta ce wai ya za a ma haɗa ta da bai kira'ar ya ce abu ne mai sauƙi ainihin yake ta ba shi lamba ta ta kira ni muka zo wata yankin muka yi magana har ya kai ga wannan alkhairin da kuka ji insha Allah wannan dukkanin shi yana nuna cewa duk abin da kake yi ba yaban kai ba in dai dan Allah kake yi to Allah madaukakin sarki shi zai ɗauki nauyin yada abun ta inda baka sani ba wannan shine kira Allah ya kara mana ikhlasi sannan kuma ya sa wannan aikin ya zamanto a cikin mizanin hasana cikin wanda suka taimaka inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah